أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل يا رسول الله قياوة متعن مكة ثورا الدنيا قبادها innama yuhi ilayya iyakan abin da ake yi wa wahayi zuwa gare ni annama ilahukumu ilahun wahid cewa Allah ubangijinku guda ɗaya ne babu bautan dodanni babu bautan rana ko wata ko taurari babu bautan mutane ko annabi isa ko uzairu ko mala'iku ko wani abu Allah guda ɗaya ne wa ilahukumu ilahun wahid Allah ubangijinku guda ɗaya ne nan ana faɗa a duk duniya kenan inda annabin za a faɗa wa shi karan kansa shi kadai ba haka za a ce masa ba sai a ce masa qul huwallahu ahad ka gaya wa duniya Allah shi ɗaya ne amma a matsayin ahadu domin an ce ahadu to lissafi ya soma ya ƙare kenan amma in an ce wahidun to an soma lissafi kenan in za a gaya wa mutane sai a ce annama ilahukum ilahun wahid amma in annabin ne za a gaya shi qul huwallahu ahad shi kadai ne masanin wannan matsayi na Allahu ahad sallallahu alaihi wasallam annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun shin ina ce dai kun yadda kun sallama kun zama musulmi kun yi imani kamar yadda aka gaya wa su su ahlul kitabi can قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مسلمون إسلام واتوشيني الديني وأن الله يكي أيكو أن شي كلهم to gurgudun ƙarfin annabi da ƙarfin mu'jizarsa kamar yadda aka sani dai wa laqad faddalna ba'd annabiyyin arabat Allah ya fifita annabawa sun fi junan su manzanni ma haka tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd to da aka yi so kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai islam din yayi wani irin tajallin da bai taba yin irin sa ba shi musulunci kamar gida ne kamar yadda aka yi magana jiya kan hadisin jibrilu islam da iman da ihsan to kowanne akwai matsayi uku a ciki akwai akwai zalimun li nafsi akwai muktasidun akwai sabiqun bil khairati uku sau uku sai ya zama tara kenan to ga mai bukatan tafiya zuwa darajoji madaukaka kenan shi ainihin gidan musuluncin gaba ɗaya na kowa da kowa shine asali shine tushe a jiki aka rubuta sunan addinin muslim wanda yake musulmi kenan koko islam to amma hawa tara ɗin nan da aka lissafa zaka ji su a qur'ani yadda aka jeranta su idan mutum yana so ya zauna a cikin musulunci baya neman wata daraja misalin kamar dan kasar Najeriya shi baya son ya zama ko muloniya baya son ya zama ma'aikacin gwamnati saboda haka shi bai yi boko ba bai yi karatun Muhammadiyya ba shi dai dan kasa ne ba wanda ya isa ya rena masa yancin sa shine Islam kowane musulmi musulmi ne amma kana neman daraja to akwai hawa hattara sama da inda daga inda kake kamar haka innal muslimina wal muslimati gama gari kenan kowa da kowa yana ciki sunan addinin kenan duk inda aka je nan ne za a dawo innal muslimina wal muslimati dai kenan saura tara sama wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabiina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujan wal hafizati sai me waz zakirina la kaseeran waz zakirati adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima saboda wurin zikiri shine arjali su man zakarani wurin zikiri wurin da Allah ya ce annabi ya haɗa kai da mutane masu zikiri kenan wasbir nafsaka ma alladhi yad'una rabban bil ghadati wal ashi yuriduna wajha to saboda haka musulunci gabaki ɗayansa kenan da hawa iyakan hawa hawansa amma fa kowane hawa yana da bangarori masu yawan gaske kamar misalin ka ji a saukar da kai Hilton Noga din nan to kowane hawa ka dinga tafiya kenan ka dinga tafiya sai a ce ɗaki na nawa hannan hawa na biyu har har zuwa ƙarshen hawa idan ka shiga na biyun ma za ka ji yadda yake da bangarori da yawa daga inal muslimin al muslimat na kowa da kowa wal mu'minina wal mu'minati sai ka ji bangarorin da yawa cikin wannan matsayi na farko ko na biyu zaka ji Allah ta inna la hashtari min mu'min anfusahum wa amwalan bi anna lahum janna har zuwa at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna lamiduna bil ma'rufi wan nahuna anil munkari wal hafizina li hududillah wa bashiril mu'minin duk a cikin wuri daya ake sannan daga wannan bangaren in ka hau hawa na biyu shine والمؤمنون والقانتين والقانتات نما ذاك أن تبي ديوا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يهد الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب أولو الباب الذين يوفون بآيات الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسيرون ما أمر الله أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانيه ويجرب- وي- ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار أولو الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت بنغرورين wannan hawan ma da yawa ba daki ɗaya ne ko goma ko ko miliyon ɗaya ba sannan in ka hau na uku ko na hudu zaka ji innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati was sadiqina was sadiqati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال له به ذوي القربى والمساكين و- آه، واليتامى والمساكين والنصر والسائل في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآدم إذا عاهدوا والسابين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون سنجي هوانا نأكو كون هدو شما هكذا أي تيي to saboda haka idan mutum yana na kasan nan bai kamata ya bada labarin musulunci gaba ɗaya ba ka bada labarin wurin da kake dai wataƙila a kasan ma kana neman ɗaki har yanzu baka samu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani kyan musuluncin mutum da abin da bai dame shi ba kar ya shiga in yana shigan abin da bai dame shi to musulunci bai kyau ba in ji annabi misali baka dariƙa kowace to ba ruwanka da su ba ruwanka da dariƙa su ba ruwanka da shan dariƙa don bai shafe ka ba ba za ka je lahira tambaye ka dariƙa ba ba ruwanka da ita dama dama kullum abin da bai zama dole ba wanda Allah ya ce yana so to da shi mutum yake fin dan uwansa mutum ya samu ɗaki da, da, da gado ya kwana shine dole amma ya babban gida ya babban gado ya talabijin ya satellite ya yi ya yi abubuwa irin na zamani ba dole ba ne amma wanda ya yi su ya wuce kenan wanda bai yi ba ta haka kowane abu zaka samu wato abin da bai zama dole nan ba to da shi ake fin mutane musulunci shine dole amma shiga ɗariƙar tijjaniya da ƙaje wannan ba dole ba ne sai wanda ya sa kansa to in an shiga din to sai kaga an samu istighfari da yawa dan tijjaniya ya yi sallah da yan uwansa musulmi sun shi zai samu istighfari 230 kullum ya samu salatin annabi 262 kullum ya samu la ilaha illallah 300 kenan kullum to kaga an samu karuwa abubuwan da ba sa wancan gidan suna wannan gidan kenan to saboda haka shi musulunci haka yake idan an wuce والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات nan kuma sai a shiga ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر الصابرين الذين اذا اصابت مصيبه قالوا مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من الامور كون هوا aka je haka za a samu gidaje da yawa da yawa shi musuluncin wani abu ne mai yawan gaske alhamdulillah mu rike musuluncin mu da karfi kuma duk abubuwan nan na musulunci wanda na fara na saman nan in fa na kasan nan babu na saman man babu shi misali innal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wato mutane masu yawan ibada in an ce mutum ne mai yawan ibada amma ba musulmi bane wal qanitina was sadiqina was sadiqati mutum ne mai yawan gaskiya duk abin da kai za ka gaskiya amma ba musulmi bane to kowanne sai ka ji su mai yawan zikiri amma ba musulmi bane to saboda haka kowa ya yi magana akan abin da ya sani saboda haka a samu zaman lafiya kowa ya san wanda ya fi shi to haka ka'ida ta ajiye ta musulunci fa hal antum muslimun Allah ya ce annabi ya kira mu in ce ko mun yadda da musulunci mun musulunta mun yadda da musulunci mun musulunta فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا idan kafirai sun ba da baya sun ce duk abubuwan nan da aka karanta musu ba su yarda da shi ba sun ki to shi kenan sai ka neme su ta hanya ta biyu illa bi hablin min Allah wa hablin min nasi in ce ko ku yarda ba eh to ku zo mu rubuta yarjejeniyan zaman lafiya ba za mu yaƙe ku ba ba za mu taimaki wanda zai yaƙe ku ba ko kuma ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaki wanda zai yaƙe mu ba in bakon ku ya zo za mu saukar da shi mu bashi abincin kwana uku kuma in bakon mu ya je ku saukar da shi ku bashi abincin kwana uku mu zauna lafiya kowa ya rike nasa lakum dinukum wali dini ce babu ai naku ma sai mun hana ku to shikenan nan kam sai a ce fala takshawun nas wakhshawni kar ku ji tsoron kowa ni kadai za ku ji tsoron Allah tsoro na inji Allah wa iya ya farhabuni to wannan ne yake kawo yaƙi na jihadi sai an yi komai an gama an rasa mafita sai sun ce nakun ma sai mun hana ku to nan ne fa Allah zai ce to kar ku ji tsoron kowa ni kadai za ku ji tsoro na kuma ku sanar da su ko kowane lokaci akwai yaƙi tsakanin ku da su fa qul azantukum ala sawa na sanar da ku da ni da ku kuma kowa ya san sauran daga yanzu daidai muke ni da ku kowa ya san sauran ala sawa kuma cewan ku idan kun ki na gaya muku Allah zai muku azaba misla ma asaba qauma nuhi na qauma hud na qauma salih wa ma qauma ludin minkum ba'id in kun ki na ba ku labarin abin da ya samu kafiran annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Ludu da annabi Salihu na gaya muku zai same ku to sai ka ce in kuka ce mace hazal wadu in kuntum sadiqin to mun kidin yaushe abin zai zo ya zo mu gani yaushe zai zo to in an faɗi haka ga abin da zaka ce fa in tawallu qul azantum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'aduna abin da aka yi muku alƙawari din na tashin yaƙi tsakanin mu Allah ya ba mu nasara akan kuɗin kuma akwai nasara domin ubangiji yana cewa inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqulu shar ya ce kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuliya muke da nasara wa inna jundana lahumul ghalibuna to lokacin da za a yi haka mu samu nasara akan ku ba a sanar da ni ba ko kusa ne ko nesa ne ban sani ba a sanar da ni ba lokacin za mu samu nasara mu galaba akan ku lokacin suna ganin abin kamar tatsuniya ga katti manya manya masu iko masu dukiya masu katti masu samari masu dangi Allah ko mutanen sa ba yawa waɗansu ma ya ɓoye su a habasha waɗansu ma suna suna ɓoye a ɗakunan mutane to in aka ce za a rinjaye su za a mallake su za a kakkashe manyan su kuma in sun je lahira za a ƙona su waɗansu zikan na min azabi da dunan azabi da kibari to yaushe za a yi mun kinin yaushe za a yi wa ila zai qaribun an ba'idun ma tu adun abinda aka muku alƙawari din mun yi ban sani ba ko kusa ne ko nesa ne yana wurin Allah
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun abinda kuke faɗa cewa a fili mace hadal wadu in kuntum sadiqin da abinda kuke cewa anzil Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min min min indika amtir alaina hijaratan min as-samai awitina bi azabin lim magana kuke faɗa a fili wannan Allah yana jin ku maganan da kuke koyewa kuma wa asarru najwa alladhi zalama hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sirra wa antum tufsirun kun rabbi ya rabu ɗaukar bal ƙaru a zaga su a halamin balif tarehu bal wa sha'ir da kuke ɓoyewa Allah ya ji ya gaya mini magana da kuke faɗa a fili da wanda kuke ɓoyewa duk Allah ya sani kuma ya gaya mini inna ya rabu jahara min alƙauli yana jin magana bayyananniya wa ya rabu ma taktumuna kuma ya san abin da kuke ɓoyewa kuma kullum haka Allah yake yana jin maganan da aka bayyana yana jin maganan da ake ɓoye ba abinda za a ɓoye wa Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هم أينما كانوا duk inda mutane suka shiga suna ganawa in su uku ne Allah shine na hudu in su hudu ne Allah shine na biyar in su shida ne in su nawa ne ma ko su ko mutum ɗaya ne ya shiga yake wani abu ko mutum biyu ne ma dai to Allah yana nan yana sai da abin da kowa yake faɗa inna waliyun bi zati sudur وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين wannan dogon lokaci da muka ɗauka ni da ku har shekara goma sha uku annabi yana gwagwarmaya da waɗannan mutane bai samu mutum arba'in ba sai da ya cika shekara shida yana yi yace wannan dogon lokaci duk da ake yi kuna jin daɗi kuna kafircewa kuna kakaki kuna jin daɗi azabar bata zo ba ban sani ba ko Allah ya yi wannan dai don ya jarrabe ku irin fitinan da yake yi ya jarrabe ku ya yi muku istidraji daga baya ya kama ku wai nadri la'allahu fitnatun lakum wata kila ya haka ne don ya jarrabe ku ya yi muku fitina ya jarrabe ku shi yasa bai kama ku da wuri ba wa mata'un ilahinin da kuma ajalin ku bai kare ba komi kafircin mutum idan kwanansa da Allah ya diba masa ba su kare ba arzikin da Allah ya rubuta masa bai kare ba komai kafircinsa ba zai mutu ba sai ya karasa wannan dan lokacin amma idan lokacin yayi to zai gamu da akhza azizin muktadir wani irin kamun da bai taba jin irinsa ba قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ya rasulallah haka ɗan uwanka annabawa in wuri ya kai wuri lokaci ya yi kusa haka abin yake faruwa za ka ji annabi ya ce rabbana fita baina baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin idan dai kafirai sun shirya sun ce to shikenan wannan abu naka mun yi mun yi baka bari ba mun yi mun yi baka bari ba to za a yi ɗayan biyu ko dai mu kashe ka ko mu kore ka bar mana garin mu to in sun mala akan wannan to sai annabi ya roki Allah ya ce Allah kai mana hukunci tsakanina da waɗannan mutane naka wanda ka aike ni wajen su ga dai kaga yadda abin ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah masa umarni yace yace rabbi ya Allah ubangiji na hukum kai shari'a bil haqqi irin wannan shari'ar taka da kowa ya sani shari'ar ka ta gaskiya wa rabbuna rahmanu Allah ubangijin mu arrahmanu mai jin kai wanda har kafircin ku da kuke yi yana bin ku da jin daɗi har wannan lokaci to shine almusta'anu wanda nake neman taimakonsa akan ku akan abubuwan da kuke sifanta ni ni da addini na da alqur'ani na kuke kuke kiransa sihirun shi'irun kahanatun kuke cewa ni shi'un ne basharun mislukum ne duk waɗannan abin da kuke sifanta ni da shi yasa ba ku bi ni kun bi gaskiya ba to ina neman taimakon Allah akan ku Allah ya mini shari'a ya mana shari'a irin ta din wato haq ha karamin nan da kauna kai shine haƙo haruffa ne wanda aka ɗauko farkon sunaye guda biyu na Allah hayyun qayyumun hayyun qayyumun wato rayuwa mara iyaka rayuwar Allah kenan qayyumu wato isuwa da zati kudura ne kahariya ne duk da wannan kauna kai din ake yi isuwa da zati to wannan hakarami da wannan kauna kai rayuwa mara iyakan nan da kauna kai din nan na karfi wanda yana tare da komi yana tare da kowa din nan na Allah to su aka dauko ɗaya da ɗaya aka hada ga hayyu haƙarmi aka ɗauko ga ƙayyumu ƙaunakai aka ɗauko sai aka haɗa suka zama suna ɗaya haƙu to wannan haƙu sai Allah ya ba kansa sunan wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin zalika bi anna Allah huwa al-haqqu to sai ya mika wannan suna wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu sai ya ɗauki wannan suna ya mika wa al-Qur'ani al-haqqu min rabbika ya ɗauki wannan suna haƙu dinnan sai ya mika wa addinin Islam يريدون أن يتموا نور الله بها ولا متم نور ولا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق to haƙurin nan na Allah na asali da haƙurin nan da aka miƙa wa annabi Muhammadu daga Allah da haƙurin nan da aka miƙa Qur'ani daga Allah da haƙurin nan da aka miƙa wa addinin musulunci daga Allah to wannan duk abin duniya in ya zo ya saba da duk duniya za ta nuna wani abu suka wannan abu shine ya cancanta shine gaskiya amma Allah bai ce ba annabi bai ce ba Qur'ani bai ce ba musulunci bai ce ba to ƙarya ne duk duniya ta haɗu a kai ta ce wannan shine ya dace shine ya cancanta shine gaskiya wato ma'ana abin da ya dace ya cancanta shi ake cewa haƙƙi za ka ji mutum ce wannan abu haƙƙi na ne wannan abu haƙƙi na ne to in yayi magana musulunci ya bashi wannan haƙƙi to gaskiyarsa ne amma in musulunci bai bashi wato ba gaskiyarsa ba to saboda haka duk abin duniya in magana ce in aiki ne in sifa ne ta cancanta an ce shi ne ya fi cancanta shi ne gaskiya shi ne ya kamata amma Allah bai ce haka ba wanda Allah ya faɗa daban ne annabi bai ce haka ba wanda annabi ya faɗa daban ne qur'ani bai ce haka wanda qur'ani ya faɗa daban ne islam bai ce haka wanda islam ya faɗa daban ne domin maganar islam da qur'ani da annabi duk daga Allah ne ba sa sabawa sai dai yazo wajen malamai wajen ijtihadi to a nan kam akan samu bambanci saboda fahimtar lugar larabawa fahimtar lugar larabawa to yakan kawo bambanci kowa da yadda ya fahimta misalin akwai istilahi akwai lugar kamar muna garin nan haka sai ce gidan Hassan Usman to sai ya dauki mana guda biyu akwai gidansa na kwana akwai gidan da aka sa masa sunan sunansa to wannan gidansa luga kenan wanda aka sa masa suna ko istilahi kenan to akwai su a cikin karatu to wannan yake sa malamai sai bambanta gidansa a Kashim akwai shi a Borno akwai shi a garin nan to na barlo buluga ne nan ko garin istilahi ne akwai irin wannan a cikin karatu to shine yake kawo malamai su yi jayayya kowa da gaskiyarsa kowa inda ya kama nan in ka bi shi da gaskiyarsa to kowanne in yi magana sai a nemo masa mataimaka daga Qur'ani da hadisi wanne ne Qur'ani ya taimaka cikin wanda ya rike to da haka ake ga shine ittihadin malamai in sun taru akan abu daya fahimtar su ta haɗu wuri ɗaya shine ake ce masa ijma'ul ummati idan ko kowa fahimtar sa daban duk wanda ka bi daidai ne ba za a tilasta ka ba bin Allah da Annabi shine dole amma malami sai wanda ka ga dama kowa ka bar shi da gaskiya sa ka zabi naka ka rike amma kar ka soki na wani in ka soki na wani ka soki na Annabi din kenan sallallahu alaihi wasallam dukkan su wakilan Annabi ne su malamai ba al'ulama warasatul anbiya to shine haƙƙin nan ya Allah ubangiji kai mana shari'a irin shari'an nan taka ta gaskiya dama sifar ka ne gaskiya shari'ar ka gaskiya qur'anin ka gaskiya annabin ka gaskiya addinin ka gaskiya wa rabbuna ubangijinmu arrahmanu mai yawan baiwa din nan wanda alherin sa ya gama ko ina da ko ina wa rahmati wa sayat kulli shay'in shine almusta'an wanda nake neman taimakon sa alama ta sifuna akan abubuwan da kuke sifanta ni da shi da yi da qur'ani na da addini na سورة الحج مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
سورة الحج wannan sura ita ce ake kiranta suratul hajji a cikin alqur'ani madaniyatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina aka saukar da ita tana da ayoyi 76 a waɗansu kira'o'i waɗansu kira'o'i kuma ba haka ba ita wannan sura tana da wani abun mamaki tana da ayoyin makka a cikinta da ayoyin madina akwai karatun da aka saukar da shi da daddare a ciki akwai wanda aka saukar da rana akwai wanda aka saukar da shi da da ɗari akwai wanda aka saukar da shi da rani ko da damana akwai wanda aka saukar da shi wurin tafiya akwai wanda aka saukar da shi a zaman gari ta tara komai da komai kamar yadda za a ji yanzu ainihin da aka gama lissafin abubuwan da inda aka taho aka yi maganan addini maganan annabawa maganan dan adam maganan hukuncin shari'a maganan hukuncin hakika maganan hukuncin tauhida tauhidi wajen lan'ami kenan hukuncin tarihi aka biyo har aka iso kul hazihi sabili ad'u ila Allah karshen Yusuf an ga kissan annabawa kenan komi da komai ya bayyana a fili sai aka dawo da karatun sabo fil daga cikin suratul ra'di aka tara dukkan manzanin gaba ɗaya cikin suratul ibrahima qalat rusulu mu afillahi shak wato an tara manzannin duk gaba daya abinda suka faɗa mutanen su da amsar da suka yi an tara gaba daya sai a kawo Ka'aba aka kawo maganan sallah daga nan aka yi maganan ni'ima a cikin suratu ni'imar addini da ni'imar samarwa a cikin suratul hijri aka kawo ni'imatul imdadi a cikin suratul nahli aka kawo babban ni'ima ita ce shari'a da annabawa a cikin suratul isra'i inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam aka kawo maganan waliyai da karamomin su da abubuwan su a cikin suratul kahfi aka kawo kissa aka dawo da kistoshin annabawa aka kadaita manzon Allah da surar daha an shigo da kistoshin annabi Musa alaihi salam to da aka shigo aka karanta suratul anbiya sai aka ce inna hadha la balagan liqaumin abidin kamar yadda aka kare wancan kistoshi a ce hadha balagun linnasi to na amma da aka kare haka aka yi to a cikin lissafi yanzu mun zo su mun zo haji arkan islami sun kare kenan wajen bayani wa kana yamur arabi salati wa zakata cikin surar da aka fito can to kuma za a yi maganar tashin kiyama to maganar tashin kiyama ne ake ciki sai aka zuma da haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane wanda aka yi magana da ku a farkon suran da muka fito iktaraba linnasi hisabuhum to annasu din nan su aka kira yanzu kada dai ku rafkana iktaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatin to a cire wannan rafkana ya ayyuhan nasu ya ku mutane idan Allah ya kira mutane da wannan irin suna wanda ya zo Qur'ani kamar sau 20 to ya kira su ne da suna na kusa da kaskasci babu sunan da yake kasa da wannan sai ya ce ya ayyuhal ladina kafaru akwai kuma kira na na, na, daraja ya ayyuhal ladina amanu akwai kira kuma na asali na girmamawa ya bani adama akwai kuma kira da yake kiran waɗansu mutane don su fahimta su malamai ne ya ahlul kitabi kamar yace ya ayyuhan nasu to kusa da na kasa yake kenan mutane kamar yadda suke kenan ya ku masu mantuwa inna ila ila adama fanasiya ya ayyuhan nasu kenan ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim maganan tashin kiyama da na gaya muku yayi kusa kuna cikin rafkanuwa din nan ina sake nanata muku ji tsoron Allah ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku yadda da abubuwan da ya faɗi ku so shi sannan ku nesanci kafirci kuma ku nesanci zalunci shi kafirci da musulunci waɗansu abubuwa ne daban-daban amma akan samu halaye na musulmi a wajen kafiri amma ba sa mai da ba sa mai da shi musulmi don an same su kaman gaskiya da muka faɗi da su kaman abubuwa da na halin kirki jin tausayin mutane da karamci da komai kuma akan samu halin kafirai wajen musulmi in ba ya halatta su ba to ba ya zama kafiri domin su ba haushe ba zai yadda ba sai ce shi ba ba haushe bane shi ba fulatani ne to haka musulmi ya bar halayen musulmi ya koma halayen kafirai shi musulmi ne don haka yake faɗa amma ya fi jin bakin kafirai ya fi sanin aikin kafirai in ya zama hulɗarsa da su ta fi yawa saboda haka ake kiran in an ce mujrimin to ba ware kafiri da da musulmi ba in an ce zalimin to ba ware kafiri da da musulmi ba sai da akwai zulmun azim kafiri kenan zulmun haka kuwa musulmi kenan domin shi zalimun na biyun nan zai shiga aljanna amma na farko ba zai shiga ba domin da Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muttasidun wa minhum sabiqun bil khayrati min zalika jannatin yadkhulunaha hadda zalimun din a cikin shiga aljanna amma sai an wanke shi rayuwar nasu ta rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ku ba da farillai da nazifili ku kiyaye kanku tun da sauran lokaci a cikin rayuwa ina gaya muku inna zalzalata sa'ati girgizan tashin duniya shay'un wani abu ne azimun mai girma
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد wato wannan irin girgiza yau ha ranar da za ku ga wannan firgita ta tashin duniya ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at a rannan kullu murdi'atin dukkan mace mai shayarwa ta zahalu za ta mance saboda ɗimuwa ta mance abin da take shayarwa murdi'atin ainihin wannan ta da lirabi ana kiranta ta'ul mufarika wato farikatun mai raba tsakanin namiji da mace idan akwai wani abu wanda mata kadai ne suke yi maza ba ta yi to ba a sa wannan ta mace mai haila sai ce hiya ha'idun mace mai shayarwa sai ce hiya murdi'un mai ciki ce hamilun amma in ta ɗauki kaya sai a ce hamilatun to in an ce murdi'atun in an ce murdi'atun an sa takuri din nan to kenan wai mamanta yana bakin jinjiri ya zama ya zama sunan fi'ili tana shayarwan ne wato mamanta yana bakin jinjirin a ce murdi'atun in ko ta fidda maman daga bakin jinjiri ta kowa murdi'un kaman da domin shayarwa akan ba namiji burimboti ya shayar akan ba yaro ya shayar saboda haka sai an sa ta'ul farika to lokacin da jinjirin yake rike da mamanta sunanta murdi'atun in an cire ta zo murdi'un mai shayarwa to saboda tsananin firgita sai ta jefar da yaron bata sani ba jinjirin nata ko jinjira tata bata sani ba saboda firgita wa tadau kullu zati hamlin hamlaha kamar yadda wanda take tsotsar da yaron ta take jefar da shi saboda firgita bata san mata haka ba to haka ma wanda take da ciki sai cikin ya zube saboda firgita din nan wataran nasa su kare sai ga mutane a gigice kamar sun sha giya wa ma hum bi sukari amma ba giya suka sha ba me ya kawo haka walakin na azabar Allah shadid amma azabar Allah ce take da tsanani shi yasa wannan abu wato firgita ga kasa tana girgisa ga taurari suna zubewa ga sama ta juye ta zama kamar jan alhowa kaddihani ga duwatsu suna tafiya to nan ne wannan girgizar in ta zo lokacin tashin kiyama ya zo kenan
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس أتكم متعنين أن دعك تيمس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أتكم سأكون زي سياي سياي من يجادل يتجايا في الله أتكم شان الله بغير علم شي بما لمي مسني با ولا هدى باشريا متم با wala kitabin munirin ba wani littafi bayyananne mai hujja ne a hannunsa ba ba ɗaya cikin ukun nan amma ya tsaye ai ta jayayya da shakin harkar addini yana faruwa ai wa annabawa haka wanda ya musu haka sunansa kafiri yana faruwa haka ai wa waliyai haka wanda ya musu haka ana kiransa munkiri to zaka tara kullum shi mai jayayya din nan abin da ya kasa masa abu ukun nan ne bi ghairi ilmin ba shi da ilimi wala hudan ba shiryayye ba ne wala kitabin munirin ba da wani littafi mai haskaka masa ya samu hujja a ciki in ba haka ba me zai kawo kafirai su tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jayayya da shi akan hujjojin wai ba za a yi tashin kiyama ba in an mutu ba za a tashi ba suna cewa bayan aizamidna wa kunna izaman wa rufatan inna da usuna khalqan jadida bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa kace wai za a tashe mu zama sabuwar halitta Allah ce ka je musu kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma gurfi sudurikum ba kashi da kasa za ku zama ba ku zama duwatsu ko wani bakin karfe ko duk abin da hankali ba zai iya yadda abin ya zama mutum ba ku zama haka ku gani in ban mai da ku mutane ba to masu jayayya da annabawa kenan masu jayayya da waliyai kuma ko wace magana aka faɗi suna da abin da za su faɗa aka yi jayayya da annabawa ma aka karyata su balle magadansu waliyai to saboda haka ne ubangiji yake ce mana anan wa minan nasi a cikin mutane man yujadilu akwai wanda zai tsaya yi jayayya fillah a cikin shanin Allah bi ghairi ilmi shi ba malami ba wala hudan ba shiryayye ba wala kitabin munirin aha wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi kulla shaytanin marid wato fassaran sa din ne bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir haka yake faɗa a wani wuri to wa yattabi shi bai da ilimi bai da shirya ba littafin da yake haskaka masa sai ya bi shaidani in shaidan ya gana sai ya yarda maganar shaidan amma ba zai yarda maganar Allah din ba in kafirin ne maganar Allah da annabi in ko munkirin ne ba zai yarda maganar malamai da waliyai ba sai ya karyata domin wa da kani ne saboda haka wanda a ce masa babban azzalimi wannan kuma karamin azzalimi
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير أرجع الربوتا أتكل للتافين الله تن أزل duk wanda ya bi shaidan to shaidan fa zai bar da shi kutiba alai annahu man yudil kutiba alai annahu an riga an riga an rubuta a cikin littafin Allah duk wanda ya bi shaidan ya mai da shi waliyinsa wato innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun shedan bai da hujja akan bayin Allah salihai wanda suke kulawa da zikiri yana da hujja akan wanda suka miƙa masa ragamarsu annahu man tawallahu duk wanda ya miƙa wa shedan ragama ce shine waliyinsa auliyawu shaitan to fa annahu shi shedan ne yudilluhu zai batar da shi wa yahdihi ya shiryar da shi ila azabi sa'iri zuwa azaba mai radadi domin dama Allah ya gaya mana cewa ainihin muminai ga yadda suke munafikai ga yadda suke su ainihin muminai ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yu'minuna Allah wa rasulahu halin muminai wanda suke kan hanyar Allah ta gaskiya to suna son junansu maza da mata suna son junansu ya muruna bil ma'rufi za su yi umurni da abu mai kyau wa yanhauna anil munkari suna hana mummuna wanda yayi umurni da cewa lalle a rika yin sallah sallar ma a cikin jama'a to yayi umurni da kyakkyawan abu ya hana mummuna abu kenan to da ya hana ai wasa da sallah duk wanda yayi umurni ai istighfari wanda Allah ya umurni da shi to yayi umurni da abin da Allah ya umurni na ma'ruf kenan ya hana gafara wato rafkana duk wanda ya umurni da salatin annabi ya yi umarni da kyakkyawan abu kenan ya hana rafkana duk wanda ya umarni da la ilaha illallah ya yi umarni da kyakkyawa kenan ya hana rafkana kuma ga sallah ga fidda zakka wa yudiuna Allah wa rasulahu ga biyayya duk abin da Allah ya ce duk abin da annabi ce sun yarda wannan shine halin mu'minai munafikai ba wal almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkari za su yi umurni da mummunan abu kaga mutum ko misali kaga mutum yayi sallah ya gama ka ce masa kafiri ko kuma ka ce istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau kaga ya'muruna bil munkari kenan wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yakbiduna aydihim nasullah sun mance zikirin Allah fa nasiyam Allah kuma ya basu to saboda haka da haka ake ganewa ina auliya urrahmani suke ina auliya shaytani suke a cikin ayoyin qur'ani ne za a koma a gane dama fa inna la fi shay'in faruddu ila allahi war rasuli in aka yi jaya cikin komai sai a koma cikin qur'ani a gano mafita to ubangiji yana fari a wani wuri istawa zalimu shaytanu fa ansam zikrullahi kuda ka hizbu shaytani shaytanu mutane suna raba mutane da zikirin Allah su mai da su cikin jam'iyyar shaytan kutiba alai annahu yudilluhu an riga an rubuta a cikin littafin Allah duk wanda ya bi shaidan shaidan fa zai bar da shi wai hadihi ila azabi sa'iri zai shigar da shi hanya ta wuta mai konuwa mai kona mai konawa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turab فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الباس فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يرى من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا ku mutane da ake tsoratar da ku tashin kiyama kar ku ce maganan banza ne an dade ana faɗi yaushe za a yi mace hazal wadu in kuntum sadiqina shakka kuke yi in kuntum fi raibin min albasi in har yanzu kuna cikin shakkar tashin kiyama kuna ce ai zamin na kunna izaman wa rufatan inna la usuna khalqan jadida in kuna shakka har yanzu ba za tashin kiyama ba to ku ji nan fa inna khalaqnakum min turabin ni din nan da nace muku za a tashin kiyama zan tashe ku to ni ne na halicce ku tun daga asalin kakanku na farko ma Adam ni ne na yi shi fa inna khalaqnakum min turabin mun halicci Adam din nan asalin ku min turabin daga ƙasa ne wanda na kwaba na gine shi na yi shi mutum in ma karaktu bi yadayya sannan nayi matarsa da haƙarƙarinsa na hagu sannan nayi ta fito da ku tsakaninku da junanku fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin bayan an halicce shi da ƙasa an halicci matarsa da haƙarƙarinsa to abin da ya biyo baya kam daga maniyin namiji da maniyin mace ake haɗawa ya zauna a cikin ciki kwana arba'in a tura masa ruwan a tura masa jinin haila akan wannan ruwa kwana arba'in ya juya ya zama gudan jini gudan jinin a ƙarfafa shi ya zama nama kwana arba'in naman a tsatsaga shi a masa rabta na ƙasusuwa kwana arba'in a rabta ƙashin nama kwana arba'in a shirya hudu wasa duniya kwana arba'in arba'in sau bakwai fa inna karanakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min murghatin daga maniyi sai gudan jini summa min alaqatin summa min murghatin mukhallaqatin sannan mai da ku gudan nama in halicci naman in mai da shi dan adam mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wani kuma in zubar da shi ya zama ya zama a ce ai tayi bari tayi ragon tayi ragon kaya mukallaqatin wa ghairi mukallaqatin ko kuma in fito da shi ya zama ba cikakken dan adam ba ko kaga mutum gashi nan amma babu kafafuwa suna manne a jikin duwawu wato an yi sama kenan ba a yi kasa ba ko kuma ga kafafuwa ga duwawu amma a manna tafin hannu a jikin kafada wa ghairi mukallaqatin ya zama halitta ba cikakkiya ba kenan ko a zubar da ciki ko a kawo halitta ba cikakkiya ba dan me linubayyana lakum dan mu nuna muku duk iko yana hannunmu da wata ɗabi'a ce take yi to ba za ta sassaɓa ba in ruwan maniyin ne haka zai zauna kullum in jinin ne haka zai zauna kullum in gudan jinin ne haka zai zauna kullum in naman ne haka zai zauna kullum in kashin ne haka zai zauna kullum domin mai yin keke in yayi keke ba abin da zai iya karawa mai yin mota in yayi mota ba abin da zai iya karawa mai yin babur in yayi ba abin da zai iya karawa amma ni ina canjawa don kusan dai ni mai iko ne ni nake yin komai linubayyana lakum dan mu nuna muku a fili wa nuqirru fil arham ma nasha'u idan mun gama ginin yaron ko yarinyar a cikin uwarsa sai mu zaunar da shi gwargwadon yadda muka ga dama in mun ga dama mu fito da shi in ba a zubar da cikin ba to za a fito da shi a aife bayan wata shida wato mafi kankanta kenan wata shida sannan wanda yake aka saba kuma wata tara da kwana goma shine kwana arba'in sau bakwai din kuma ana iya ajiye shi shekara biyu shekara uku har shekara hudu a aife shi kuma ya fito da rai da lafiya sai yadda na ga dama nake yi a cikin wannan ma na sha ila ajalin musamman har lokacin da na ga dama ko wata shida ko tara da kwana goma ko shekaru har shekara guda hudu domin idan mutum ya yi tafiya ya dawo gidansa aka ce matarsa ta haihu amma tun da ya tafi tana gidansa bata je ko ina ba amma gobe suna amma tafi shekara uku ko shekara hudu to ɗansa ne saboda ɗan yana zaune ne yana jiran sa dama wani kirfi lalama ma na sha ila ajalin musamman sun manu kurjikum diblan sannan mu fito da da ku kowannen ku fito da shi yana jinjiri abin da yasa ake fito da mutum yana dan karamin jinjiri don kare cuci uwarsa idan ya zama babban mutum ba zai iya fitowa ba ta zauna lafiya ko jinjirin ma in ya zama katon jinjiri sai ta sha wahala watakila ma sai an yi aiki saboda haka ake fitowa da shi dan kankani nukurjikum diblan sun mai tabalwa shuddakum ana tafiya ana tafiya har mutum ya kai matukar karfin sa shekara 33 kenan zuwa shekara 45 shine iyakan matukar karfin dan adam shekara 33 zuwa shekara 45 suma yatablu wajhudakum wa minkum man yutawaffa min qablu amma ba kowa ne zai girma ya kai karfin nasa ba fa akwai wanda za a haife shi yana jinjirin sai ya mutu wani bayan yaye ya mutu wani yana yaro ya mutu wani yana saurayi ya mutu wani kwa tun bai kai karfin bare kamar wajen shekara 25 ya mutu thumma litabdu wa minkum man yutawaffa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri akwai wanda zamu bari ya tsufa har ya koma ya lalace kamar yadda ya zo a lalace min dufin sun majali ba dufin kuwatan sun majali ba kuwatin dufan wa shaiba sai rauni ya sake dawowa ji ya ragu ko ma ya tafi gani ya ragu ko ma ya tafi karfi kuma ya tafi ana magana wane ne amma a gabansa ake magana sai ya dawo yaro kamar da wane ne ni ne kai wa so sai ya zama ya lalace kamar yadda ya zo a lalace wa min kuma yi tafe wa min kuma yi rabu ila arzalil umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'an bayan ya san komai da komai na duniya a cikin cikar hankalinsa to sai ya tsufa ya lalace hankalin nasa ya tafi ya manci abin da ya sani amma an ce idan mutum ya zama haddacin alqur'ani komai tsufansa ba zai kai wannan lalacewa ya manci abin da ya sani ba in haddacin qur'ani ne kuma yawan karanta shi wa min kuma yadda la arzal umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'an wa tarar da hamidatan kun ji wannan ko in ba ku san wannan ba bari in gaya muku wani wata ralar da hamidatan za ka tadda gonaki a bushe jawur ba komai a cikinsu sai in kawo ruwa in zuba bayan ƙasa tana matacciya idan na zuba ruwa sai ta rayu ta yi ciki nan da na sai ga abubuwa suna tsirowa har su yi girma wata mukdarra a can a gaba sai sun girma su kai matukar isansu sai su tsufa su zama suna tonkorewa idan ba a yi girbi ba sai abin ya lalace to bayan nan kuma an yi girbi an kwashe sai ga ya komo an komo kaman da to duk wanda ya ga wannan ya ga rayuwa kenan iyakarta ya ga mutuwa kamar yadda in ka shuka dawa ka shuka masara ka shuka gawa kenan a cikin kabari kana bi ana yin ruwa kana bi kana bi sai masarar nan ta dawo irin masarar bara dawa nan ta dawo irin dawar bara kenan a idonka Allah ya ya raya matattu wa tarar da hamidatan fa idan anzalna halma idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza wa rabat sai ta karu ta kumbura wa ambatat sai ta tsirar da min kulli zaujin sai ta tsirar da dukkan abubuwa iri iri ganyaye iri iri masu ƴaƴa iri iri masu kamanni iri iri masu zaƙi da gardi da ɗaci iri iri fa anzalna kalimata wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahijin ta fitar da dukkan wani tsire-tsire wanda idon ka zai gani ya kayatar da kai ka ga kyansa
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير ذلك abin da yasa haka bi anna Allah huwa al Allah dinnan shine gaskiya maganarsa gaskiya annabinsa gaskiya littafinsa gaskiya addininsa gaskiya zalika anna Allah huwa al wa annahu shi Allah nan shine yuhil mauta mai tada matattu in kana munkirancin tada matattu ai ka ga da mana ta zo ta tada kasa matacciya busasshiya an raya ta an shuka abubuwa sun tashi sun rayu sun girma sun kai girma su kuma sun komo sun mutu zalika anna Allah huwa al wannan wuyil maute shi Allah nan shine mai tada matattu wannan shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan duk abin da ya ga daman yi وأن
ya kai ne hmm tora min tv ko to Allah ya mana gafara Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu nis- ikon ne santanta albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya jika mu jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya jika mu zulmi da mata rayu da matattu Allah ya biya bukatun mu da biya kun da bukatun waɗanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ke mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya a kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحكم لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم